wato shi yaƙini yana cikin zuciya ne mutum zuciyarsa ta sakankance da al'amarin wannan kalmar ya zamto baya kokwanton cewa za ta kai hitudun na tsira baya kokwanton cewa za ta cece shi a gobe kiyama a gaban Allah muka ce duk imaninka duk takawarka da tsoron Allahnka in dai kana da shakka akan wannan kalma ta shahada to kai tsaye wannan kalma ba za ta kai ka ainihin wato aljanna ba don haka sai mu kokari mu sakankance da ita mu kuma yarda da ita mu amince da ita mun gabatar da ayoyi da hadisai a sati da ya gabata dangane da ainihin wato wannan ma'anar muna addu'a Allah ba mu ikon fahimta da kuma aiki da shi yau kuma za mu tashi a sharɗin thalif sharaɗi na uku alƙabulu almunafi lirraddi wato karɓa da runguma da amsa da yarda da amincewa da kalmar shahada ka karɓe ta hannu bibbiyu ko bahaushe za ka ji ya ce wane ya karɓe na hannu bibbiyu wato ashe akwai karɓar hannu ɗaya kenan ko akwai karɓar hannu ɗaɗɗaya akwai kuma karɓa hannu na bibbiyu in ka ji bahaushe ya ce wane ya karɓe na hannu bibbiyu to ya mutunta shi ya karɓe shi ya darajanta shi ya kimanta shi ya martaba shi ya masa duk abin da ya kamata haka ne to ashe kenan wannan sai nuna ita ma wannan kalmar akwai karɓar hannu ɗaɗɗaya da mutum zai iya mata akwai kuma karɓar hannu bibbiyu da mutum zai iya mata karɓar hannu ɗaya shine ya furta ta amma kuma yana cikin wani yanayi na kamar shi yana jin kamar shi ba ma musulmi ba ne ka san akwai wanda ko a guri ne ana miƙewa ana identifying kai kowa yana identifying shi waye shi har jin wani kyama yake ya tashi ya ce ni musulmi ne ko to wannan bai karɓi kalmar shahada hannu nawa ba bibbiyu ba an gane maganar da kyau ko amma wanda ya karɓi kalmar hannu bibbiyu to baya jin wani kyama ko wani kunya ko wani girman kan ya ji cewa shi musulmi ne bawan Allah an gane magana da kyau ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga cikin abin da ya fi burge shi ma shi a rayuwarsa shine ka ce abdullahi wa rasuluhu shi bawan allah ne mai bauta wa allah in ka ce masa mai bauta wa allah daɗi yake ji domin kamar yadda na sha faɗa kuma muka sha nanatawa idan fa allah ya yarda kai bawansa ne fa ka hai da za ku kwana dubu kana cewa ni bawan Allah ne wallahi tallahi akwai matsala har yanzu amma in Allah ya yarda kai bawansa ne in ka ga dama har ka koma ga Allah karka ce kai bawan Allah ne haka ne ko ba haka ba yardar Allah kai bawansa ne na farko shine ya yarda kana bauta masa shi kadai baka hada shi da kowa na biyu shine ya karbi bautar bai dawo ma da ita ba na uku shine ya baka sakamako akanta kanta na hudu shi ne gobe kiyama zai saka ka a aljanna shi ne fa'idar Allah ya yarda kai menene ɗinsa bawansa to ba za ka samu daraja ta cewa kai bawan Allah ne Allah ya yarda kai bawansa ba ne sai idan ka karɓi la ilaha illallah hannu nawa nawa bibbiyu shi ne alƙabulu almunafi lirrad wato mutum ya karɓi kalmar irin karɓar da ke mayar da mayar da ita an gane malam yace alqabulu limaqtadathu hadhihi alkalima biqalbihi wa lisanihi qabulan yunafi ar-radda qala ta'ala innahum idha qila lahum la ilaha illa allah yastakbiruna malam yace alqabul irin kalar karbadda wato zai zamanto limaqtadathu hadhihi alkalima da abinda wannan kalma ta ainihin wato ƙunsa ya zamanto ya karɓi wannan kalmar irin wannan karɓa ɗin ya ce to idan ya samu ya karɓi kalma ɗin da abin da ta ƙunsa a cikinta na ma'ana a cikin zuciyarsa to lalle lalle ya karɓi wannan kalma irin yadda ake bukata an gane magana da kyau ko bi kalbihi zuciyarsa ta yarda da haka wa lisanihi haka harshen sama ya yarda zuciyar ta karɓi kalmar shahada harshen sama ya karɓi kalmar shahada harshensa ya karɓi kalmar shahada zuciyarsa ta karɓi kalmar shahada wato wannan sai ya nuna da a ce ɗaya zai karɓa ɗaya ya yar to kalmar shahadar ba ta karɓu ba da bakinka zai ta la ilaha illallah la ilaha illallah amma zuciyarka ba ta yadda ba bakin ne kawai ya furta to baka da lada a gurin Allah kuma ba za ta cece ka ba haka da za zuciyarka za ta ƙudurce amma a ce ka furta sai ka ce kai ni ba zan furta ba to shikenan nan ma ta rushe don haka dole sai guda biyun sun samu harshen kai furta cewa ka yarda babu an bauta da gaskiya sai waye zuciyarka ma ta ƙudurce haka ina fata an fahimta yace Allah ya faɗa a cikin suratul safat yace innahum kanu lalle su kafirai sun kasance idan ƙila lahum la ilaha illallah idan aka ce musu ku ce la ilaha illallah yastakbiruna sai su dinga girman me girman kai idan aka ce ku ce la ilaha illallah sai su dinga girman kai har ma kaji suna cewa wa yaquluna har ma kaji suna cewa a inna latariku alihatina li sha'irin majnun yanzu kuna so ku ce mu bar allolinmu saboda wannan mawaƙin mahaukacin wai annabi ne mawaƙi mahaukaci ya zambillahi min hadhihi kalima Allah ya tsare mu daga wannan mummunar kalma ka faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama ita kana musulmi ko kana kafiri shi yasa a wani guri yace wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa rahman idan aka ce musu ku yi sujuda ga arrahamanu sai su ce waye kuma arrahaman a nasjudu lima ta'muruna yanzu kana so kai mu yi sujuda ga wanda kake umartar mu yi mar sujuda wa zadahum nufura wannan sai ya ƙara musu gudun Allah subhanahu wata'ala da nesa da ubangiji subhanahu wata'ala an gane magana da kyau ku إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون الله يتي سوفا كافرين da kake ganin su wallahi daidai ne da ka musu gargadi ka ce ku yi imani da Allah da kar ka musu gargadi ma ba za su taba yin imani ba su yarda da Allah ba wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un in an ce idan suka zo gurin masu imani ya ce muna tare da ku ai mu ma musulmai ne amma idan sun tafi gurin yan uwansu arna ya ce duk abin da muke musu shega ce kawai ba wai muna tare da su bane ina fata an fahimta to wannan shine saboda haka ana buƙatar mutum ya ainihin wato karɓi kalmar karye girman kai wajen faɗarta da kuma ainihin wato furtata malam sai ya ce fa ja'alallahu ta'ala illata ta'adhibihim kaga sai Allah ya sanya illar azabtuwarsu wa sababahu da kuma sababin da ya sa ya musu azaba istikbarahum an qawli la ilaha illallah ne girman kan da suka sa akan fadin me fadin la ilaha illallah wannan shine dalilin da ya sa Allah ya dandana musu mugunyar azaba na fata an fahimta wa takdhibahum man jaa biha da kuma ƙaryata wanda ya zo da ita shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun karyata shi ba su yadda da shi ba su amince da shi ba don haka falam yanfu ma na fatku ba su kore wa wannan kalmar abin da ita kalmar ta kore ba me kalmar ta kore shine kar abota wa wani in bawa ba Allah ba walam yuthbitu ma athbatathu kuma ba su tabbatar wa kalmar abin da ita kalmar ta me ba ta tabbatar menene kalmar ta tabbatar shine babu abota bisa cancanta da dacewa sai me sai Allah bal Allah ya ce a'a qalu sun faɗi wannan kalma ne inkaran suna masu inkari wasu kibaran da kuma me girman kai a ja'alal alihata ilahan wahidan suka ce yanzu ma, saka, ma saka alloli su za ku aya ɗaya gaba ɗaya yanzu ka sa Allah ya zama Allah ɗaya mu watsar da sauran inna hadha la shay'un ujabun wannan abun mamaki ne kwarai da gaske suna mamaki a ce Allah kwaya ɗaya za a bautawa kar a haɗa shi da wani suna mamakin wannan wantalaqal mala'u minhum Allah ya ce wasu daga cikin manyan su he suka tafi animshu wasbiru suka ce ku je kuma ku yi haƙuri ala alihatikum ku ta bautawa allolinku ma'ana ku yi haƙurin bautawa allolinku wai ka ji kafiri ne yake cewa a yi haƙuri a ci gaba da bautawa allolin ƙarya wasbiru ala alihatikum dan Allah idan wanda yake bautawa hayaniya ya ce a yi haƙuri a ci gaba ina gani da kai da muke bautawa gaskiya ko Allahn gaskiya mu ya cancanta mu yi haƙuri ko su mu ya cancanta mu yi haƙuri su haƙurin banza ne haƙurin da ba zai musu amfani ba na fata an fahimta kamar yadda wannan haƙurin ba zai musu amfani ba a nan duniya haka a kiyama idan kiyama ta tashi aka danna su a wuta haƙurinsu ba zai musu menene ba ba zai musu amfani ba an gane maganar da kyau ku yawwa sawa'un alaihim asabartum eh sawa'un alaina asabarna ku ma'ana daidai ne a kayansu sun yi haƙuri ko ba su yi haƙuri ba Allah ya ce wallahi ba haƙurin ba zai musu amfani ba na fata an fahimta haƙurinsu na azaba ba zai musu amfani ba domin ba haƙuri ne wanda yinsa zai samar da wani sakamako mai kyau bayansa ba to haka shi ma wannan haƙurin na bautawa wani Allah da Allah zai samar da wani sakamako mai kyau a bayansa? Eh? Ba zai samar ba. Haƙurin bauta wani Allah zai samar da wani sakamako a bayansa? Ba zai samar ba. Amma mu yanzu haƙurinmu da za mu yi bauta wa zai samar mana da wani sakamako a bayan haƙurin ko ba zai samar ba? Zai samar. Ina fata an fahimta. To shi ne, wasbiru ku yi haƙuri ala alihatikum akan allolinku inna hadha la shay'un yuradu lalle wannan haƙurin da wannan jajircewar ita ake bukata a gurin wai wannan ne wai kafirai ake wa wa'azi jama'a ana cewa su yi haƙuri su jure akan allolinsu su ci gaba da bauta musu wannan shi ake bukata daga gurinsu wannan shi ake bukata daga gurinsu Allah ya ce ma sami'ina bi hadha fil millatil akhirah za ka ji suna cewa mu ba mu taɓa jin cewa abota waɗannan Allah guda ɗaya ba a milloli da suka gabata mu ba mu taɓa jin wannan maganar ba in haza wannan ba komai ba ne illahtilaqun face kiran kirkirarren abu wanda aka kago shi aka samo shi wannan ba mu da labarin cewa ana ana bautawa a duniya ba a taɓa yin wani lokaci da ake bautawa Allah kwaya ɗaya ba mu yanzu muka fara ji a bakinka na fata an fahimta kawai kai ka kirkiro abinka kai ka zo ka ce mana mu wa qalu hahuna anan ne suka sake cewa a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun yanzu kenan mu bar allolinmu mu bar abin da muke bautawa li sha'irin ga wani mawaki majnunin mahaukaci wai annabi ne mawaki annabi ne mahaukaci na'udhu billahi min hadhihi al-kalima ta'ala Allah wa rasuluhu an ƙaunin kafiri na wal munafiki na uluwan kabira fakar zaba humullahu Allah sai ya mayar musu ya ƙaryata su wa radda alaihim an rasulihi sallallahu alaihi wasallam ya mayar musu da martani ta harshen manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faƙala ya ce masa bal ja'a bil haqqi wa saddaqa al mursalina ya zo da gaskiya shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma wa saddaqal mursalina in kaga dama ka sakawa ainihin wato dalin din shadda wa saddaqa shi ma annabi ya gaskata manzannin da suka ne eh suka gabace shi ko kuma ka ce wa sadaqal mursalina su ma manzanni da suka zo da da'awar abota wa Allah kwaya ɗaya sun yi me sun yi gaskiya an gane kawai wasalin zaka canja sai fassarar ta canja saddaqa shi annabi ya gaskata sadaqal mursalina ko mursaluna manzanni sun gaskata da abin da Allah ya turo su akai an gane magana da kyau ko Allah ya shirye da mu thumma qala fi sha'ani man qa man qabilaha sai Allah madaukakin sarki da ya tahi bayan da ya raddi wa waɗanda suka watsar da kalmar shahada suka watsar da bautawa Allah shi kadai suka wance kalar da cewa a kaɗaita Allah da bauta suka ce wannan abun mamaki ne a ce yau a zo ana bauta wa Allah ƙwaya ɗaya bayan da Allah ya mayar musu da martani sai kuma ya dawo kan wanda suka yarda da haka suka karɓi kalmar shahada tsakaninsu da Allah sai ce illa ibadallahi al-mukhlasina sai fa bayina al-mukhlasina ay alladhina akhlasahumullahu li ibadatihi waɗanda Allah da kansa ya tace su ya tsaftace su akan bauta mishi akwai bambanci tsakanin al-mukhlisina da kuma al-mukhlasina al-mukhlisina sune masu tsantsanta bautarsu saboda wa saboda Allah al-mukhlasina sune waɗanda Allah ya tsantsantar da su ya wanke su daga shirka da duk wata bid'a suke bautawa Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya to yanzu anan tambayar da ka zama cikin al-mukhlisina waɗanda suke tsantsanta bauta ga Allah da kuma ka zamanto cikin almukhlisina waɗanda ake ne eh waɗanda almukhlisina waɗanda aka tsaftace su daga bautawa wani Allah wanne yafi dacewa ka zama na ƙarshen ko Allah ya tace ka shine in Allah ya tace ka da kansa magana ta kare ko yawwa to wannan shine saboda haka Allah ya ce sai bayina waɗanda suke almukhlasina anan waɗanda ni na tace su na wanke su na tsaftace su na ɗora su kan layin bautata ni kaɗai ba za su haɗa kowa ba Allah ka saka mu cikin irin waɗannan mutane waɗanda Allah zai wanke ya tace ya tsaftace ya ɗora mu kan layi Allah kai mana wannan tagomashi Allah ya ce ula'ika lahum rizqun ma'lum waɗannan suna da wani arziki sananne Allahu akbar arzikin samun aljanna kenan wasu malamai suka fassara guda biyu suka ce arzikin duniya da lahira in dai ka zama mai ikhlasi ka tsantsanta bauta ga Allah ka yi abin da ya kamata to kana da arzikin duniya da kuma menene arzikin lahira shine ula'ika lahum rizqun ma'lum wannan suna da wani arziki sananne menene sanannen arziki wasu ka fassara da aljanna Allah zai ba su aljanna kai tsaye wanda ita ce fassara da tafi kowace fa'ida wasu kuma suka ce a'a duka biyu Allah zai ba su arzikin duniya zai ba su arzikin lahira kuma wallahi barin faɗa muku wallahi duk mutumin da ya tsaya wa Allah ko duk mutumin da ya tsaya wa Allah ko wallahi tallahi Allah sai ya masa arzikin duniya kuma ya masa na lahira duk abin da kake nema a duniyan nan runguma Allah a cikin abin da kake yi wa Allah na bauta masa da kaɗe ta da bauta shi kuma a cikinsa buƙatar ka take da biyan buƙatar ka na sha faɗa muku cewa galibi daga cikin addu'o'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka ga addu'o'i ne na bauta ga Allah addu'o'i ne na jinjina wa Allah da yaba mishi ya hayyu ya kayyo ya rayayye dawwamamman sarki yanzu da Allah anan mai karo ka kawai yaba wa Allah kai an gane magana da koko Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wala ya uduhu hibzuhuma wa huwa al-aliyul azim dan Allah mai karo ka anan amma fa an ce in ka karanta ta in zaka kwanta Allah zai kawo ma mai gadi da zai gadi ka amma ba roka kai a kawo ma ba a cikin ayar har karshe ba inda kace Allah kawo mun wanda zai kula da ni ba inda ka faɗi wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir guda nawa guda goma ko guda ɗari kace ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya da Allah a cikin wannan mai karoka jabo ne kawai kaiwa Allah ka jinjina masa kace shi kaɗai za a bautawa kar a haɗa hidawa da kowa to sirrin da ke cikin wannan shine duk lokacin da kai ka yarda ka bauta wa Allah to shi kuma ya yarda ya taimake ka akan duk abin da kake bukata a rayuwarka shine sirrin kawai ka yadda shi kaɗai ne abin bauta ka yarda shi kaɗai ne abin bauta eh ka yarda shi kaɗai zaka bautawa eh to shi kuma yayi alƙawarin duk bala'in da ya tinkaro ka sai ya fitar da kai yanzu kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil dan Allah mai mutum ya roka a cikin ta babu cewa kai Allah ya ishe mu kuma madalla da wakilcin Allah Allah ya ishe mu madalla da wakilcin Allah me ka daga hannu kace Allah ya baka a cikin addu'ar babu amma kuma babu addu'ar da take da me ba addu'ar da take saurin kawo wa mutum ɗauki ta yaye masa matsalar duniya da lahira sama da ita wa zannuni idh dhahaban wa ghadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين wannan kalmar wannan kalmar wannan addu'ar me ka roƙa a ciki cewa kai kawai ba abin bautawa bisa cancanta da dacewa cewa sai Allah kuma ni na zalunci kaina ya Allah ka bayyana wa Allah kai mai laifi ne kuma ka tsarkake shi da cewa shi kaɗai ake bautawa shi ne kawai abin da ka yi amma a cikin wannan ka ji abin da Allah ya yi masa fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min durrin wa kadhalika nunjil mu'minina ko wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin muka tseratar da shi daga wannan kunci da wannan bala'i da ya shiga zulumatun ba'dha fawqa ba'dhi duhun kifi duhun ruwa duhun dare amma Allah ya ce da ya furta wannan ya ce sai gashi mun fitar da shi kai a wani guri ma cewa ya yi walaula an kana min musabbihina sai ya ce me lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athuna ba dan yayi ta tasbihi ba yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ya ce wallahi da kabarin sahi ne cikin wannan kifin kabarinsa kenan ba zai fito ba ba za a fitar da shi ba sai dai a tahi kiyama ya fito daga cikin kifi shi kuma shi ne kabarinsa amma da ya mana tasbihi Allah ya ce sai muka fitar da shi istighfari jama'a istighfari istighfari ba wai maganar gafara a lahira ba da samun aljanna ba tana sa ɗan adam mai rayuwa mai kyau a duniya kuma ina so ku gane fa ita fa rayuwa mai kyau ba fa wai kai kuɗi ba ita ce rayuwa mai kyau ba fa domin galibi daga an zo ana magana akan wannan abin da mutane suke yawan kawowa a kwakwalansu shine za su yi kuɗi to ka yi haƙuri za ka yi kuɗin ma a cikin istighfarin amma mu abin da muke faɗa shine ita rayuwa mai daɗi ba ta da alaƙa da yawan wadata fa innamal ghina ghina nafs rayuwa mai daɗi tana da alaƙa da Allah ya sa albarka a rayuwarka wallahi thumma tallahi sai ka rayu da mafi ƙarancin kuɗi a jikin a jikinka da aljihunka da harkokinka amma kuma ka fi wanda yake biloniya kwanciyar hankali da nutsuwa da samun kwanciyar hankali da al'amura yau na yau da gobe haka ne amma fa baka da kuɗin amma Allah ya yaye ma baƙin ciki ya yaye maka damuwa ya fitar da kai daga kuncin yau da gobe hayaniyar duniya duk ya cire ma kana rayuwa rayuwa wacce take kafafan lalaka wala alaika wato rayuwar da ta zamanto kadaran kadahan ba wanda ya isa ya ganka ya ce ga talaka duk tsiyarsa in shine hasidun idza arada an ya hasuda ko hasidun idza hasada wallahi bai isa kalle ka ce wannan yana fama ba wallahi bai isa ba amma fa wallahi tallahi baka da kuɗi wannan shine gaskiyar magana wa ke kawo irin wannan ingantatta tacacciyar rayuwa shine waye Allah me ke jawo Allah ya maka wannan shine yawan istighfari fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولكم لا ترجون لله وقارا ثمرات الاستغفار abubuwan da ake tsinka na 'ya'yan itatuwa daga istighfari wallahi ba za su kirgu ba jama'a kai wallahi hatta lafiyar jiki istighfari yana daga cikin abin da yake maganin sa wallahi matsala ta dame ka kai ta istighfari kana kwance astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai ko ka dauki sayyidul istighfar kai ta nana tashi ko kuma kai ta hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil wallahi kana kwance sai Allah ya wasakar da kai duk abin da ya rikirkice ma wallahi ka koma gurin Allah a can matsalar take a nan za a yaye ma ita an gane magana da kyau ko amma kana jin wai dan adam ne suwana ne suwana ne suwana sun jefe ka ai jifa ba za a gama ba daga nan har duniya ta nade wala ba za a daina jifa ba kana fita nan yara za ka ga sun ƙara wurgo wani kaga ina jifa ya ƙare jifa ba zai ƙare ba kawai ka nemo abin tare jifa me abin tare jifa shine istighfari kai ta istighfari kana tuba wallahi tallahi duk wani jifa da za a yi to ka gama tare shi amma ka tsaya kana ta kwarmato suwa na sun sa ma ido suwa na sun ishe ka ta ya za a yi ba su ishe ka ba ko ba za su ishe ka ba ka bar gurin Allah ka kama wani Allah dole ne su ishe ka su gallabe ka an gane maganar da kyau ko Allah ya shiryar da mu na'am da haka yake cewa sun maƙala fi sha'ani man qabilaha Allah sai ya faɗa cikin waɗanda su kuma suka karɓi kalmar shahada da gaske suka yi aiki da ita ya ce illa ibadallahi al-mukhlasina sai bayina wanda na tantance su na tace su Allah ka sa muna cikin waɗannan bayi ula'ika lahum rizqun ma'lum Allah ya ce waɗannan suna da arziki sananne mai ikhlasi jama'a yana da arziki sananne menene arzikin shine arzikin duniya da Allah zai maka na kwanciyar hankali da nutsuwa da samun walwala sannan kuma gobe kiyama ya tsunduma ka aljanna Allah ya ce fawakih irin arzikin da zan musu zan ba su fawakihu jam'i ne na fakihatu ƴaƴan itatuwa jama'a fawakih mangoro lemo ayaba gwanda duk wani kayan daɗi na aljanna an gane wa hum mukramuna Allah ya ce kuma zan musu me ake cewa ne idan za a ce wani ya zo an ba shi lambar girmamawa ko za a karrama shi ko za a ba shi award Allah ya ce to zan ba su award na musamman zan tara su a aljanna in kira mala'iku ya ce to waɗannan bayina ne almukhlasina don haka duk kayan aljanna na halatta musu sannan kuma yau za a yi taro na karrama su da ra'ayi la ilaha illallah la ilaha illallah yanzu da Allah mu kaddara bari in dan bada misali amma da Allah kar ku yi dariya a to ga kuka fara dariya tun kafin na fara ku da aka ce kar ku yi dariya eh ni ma nayi ai ni murmushi nayi an gane magana da kyau ko yanzu da Allah muna zaunan nan kawai sai mu ga wasu jami'an tsaro manya manya sun shigo da court court da manya da jifa jife sun yi fakin nan sai zo sai su mi komin takarda kawai sai mu buɗe karanta cewa janar muhammadu buhari ne ya ce ɗebi mutum ɗari a masallacin nan mu tafi abuja gobe za a karrama mu yaya kake gani wannan fa na duniya ne kawai kai dai ka san daga ranar mun jike bi izinin lahi ta'ala wallahi mun yi jagab billahi lazi haka da ko ba haka ba Allah daga ranar mun jike ko ba haka bane komanda a gani mun jiki kawai sai dai a ci gaba da kala Allah kala Rasul ka san mun mun samu duniya ƙara mana kusanci da Allah take yi Allah ka ya zama haka in ka samu duniya ta ƙara kusanto ka da Allah kada kuma kai nesa ga Allah sai mu ƙara ranar ta'alim mu fara karatun zaure na fata an fahimta sauran buga-buga duk mu ce a dakata buga-buga ta ƙare an bugo mu insha Allah yau duk sai mu ƙara ranakun darussa billahi lazi a daina zuwa kwamanda ya ce shi kuma shi ma ya daina zuwa kasuwar kawai sai a buɗe wani makeken shago a can a buɗe wani makeken shago in ya kulle da yamma kawai sai ya tafi gurin ta'alim an daina fashi an gane magana da kyau ko to wannan jama'a a duniya kenan a ce ga wani babban mutum zai karrama ka da kai da yan uwanka da abokan arziki da ɗalibai da kowa yana cikin farin ciki haka ne ko ba haka ba Allah ya ce to fawakihu zan ba su ‘ya'yan kayan marmari da ‘ya'yan itatuwa wahun mukuramuna kuma zan karrama su zan musu wani liyafa ta musamman ta ban girma in karrama su a gaban mala'iku Allah kai mana wannan tagomashi a ina za a yi wannan kamar ka tambayi Allah a ina za a yi wannan Allah ya ce fi jannatin na'i a cikin aljannan nan ta ni'ima a nan za a yi wannan liyafa a wannan za a yi wannan alheri Allah maɗaukakin sarki ya sa mana daga cikin wanda za a yi wannan alheri ya zo a cikin suratul safati tun daga aya ta 40 har zuwa aya ta 43 ila akhiril ayat wa qala ta'ala Allah ya sake faɗa mana a cikin suratul nam yace man jaa bil hasanati wanda yazo da kyakkyawa falahu khairun minha to zamu bashi wacce tafi ta kyau ni mu kuma wanda yazo da kyakkyawa to al hasanatun kar mu bata mana ko mu gyara mana lokaci dan anan ba a bata lokaci ko kar mu gyara mana lokaci kawai alhasanatun ita ce kalmar shahada an gane magana da ke ko in dai ka zo da ita gurin Allah Allah ya ce to ni kuma zan baka abin da ya fita abin da ya fitan kuma shine aljanna man jaa bil hasanati falahu khairun minha wanda duk ya zo da kyakkyawa ita ce kalmar shahada to lalle za mu bashi wacce ta fita ta inda za ka gane kalmar shahada ake nufi sai ya ce wa hum min faza'i yawmi izin aminuna su kuma min faza'i yawma izin daga firgici da razanin wannan ranar su wanda suka zo da alhasanatu dinnan suka zo da wannan kalmar shahada su dinnan dangane da firgici da razanin wannan rana ta alkiyama aminu na ababen amincewa ne su an amintar da su ba firgici ko tsoro tattare da su eh da Allah barin baku misali yadda za ku gane Allah ya kiyaye a ce yanzu yaran malam su shigo garin nan a na fa ce Allah ya kiyaye tun daga farko yawwa ke yasa na ce Allah ya kiyaye tun daga farko ta ko ta ina ba ma ba mai ne da bindigogi da harsashi sai a ce kai kuma kana wani gida ko wani ɗaki ko wani guri a kukkulle kuma wannan gurin da wannan ƙofofin da wannan gidan da komai babu abin da yake fasa shi daga abin da ya shafi bom ko abin da ya shafi bindiga ko duk wani bala'i da za a yi sai dai ka dinga hangowa ta windo don Allah ba za ka ji wani daɗi na musamman kai ka amintu daga wani bala'i ya same ka ba to da kamar haka ne fa kiyama tana tahi jama'a za ka ga wani mala'iku sun yi haka da shi suna dukansa na rantse da Allah suna mangare ƙeyarsa suna haurinsa da kafa Allah za a tafi da wutar jahannama da shi an gane magana da kyau ko wani kaga an yi haka da shi a ɗaɗɗaure ana majaujawa da shi ana tima shi da ƙasa ana ɗaga shi ana muje kai kuma ba wanda ya kula ka balma kana cikin inuwa mai sanyi kana jira a gama wadan ƙaririya da wadaƙa da matukulatu da mutane kai kuma a yi ma hannun kiliya zuwa aljanna da Allah akwai daɗi ko babu shine wa hum min faza'i yawma izin aminuna su waɗanda suka je da kalmar shahadar nan dangane da firgici da razani da bala'i da masifa da tashin hankalin alƙiyama su an amintar da su duk hayaniyar ƙiyama babu su a ci da ba a dan Allah akwai daɗi wannan ko babu Allah ya sa muna cikin waɗanda za a yi wannan duk abin da za a yi da watan gaririya da za a yi da bayan Allah da dukan mutane da za a yi ta yi da haurinsu da yadda wuta za ta dinga wabtar wasu tun kafin a miƙa mata kamar yadda ya zo cikin ainihin wato ayoyi da yawa da suka nuna haka cewa wutar jahannama wa idza sami'u laha eh taghayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin da'u hunalika subura la tad'u al-yawma suburan wahidan wad'u suburan kathira ina fata an fahimci magana to lokacin da wuta take waftar wasu an gane magana da kyau ko tana ɗiban wasu tun kafin a zuba mata fa tsabar wuta ta wuru jama'a a gobe kiyama tsabar zafinta ya kai intaha ya wuce 1000 digiri ya wuce 1 miliyon digiri ya wuce biliyan digiri ya wuce triliyon digiri zafinta ya wuce a kwatanta ko a lissafa Allah da kansa fa yace idara athum min makanin ba'idin in wuta ta hango yan wuta daga wani guri mai nisa sami ulaha ta gayyuzan sai su dinga jiwo kugin wuta don Allah jama'a wanda suke kusa da university idan zaki ya kuka ya dabbobi suke shiga zaki university nan ko da yake ban ji bana jin kukansa yana nan makuwa ya mutu ko da idan akwai dabbobin da sun mutu fa a waɗannan yankunan fa in zakin nan tsakar dare wuuu hakan nan wala ka wata akwai haika da ta yi haka shi kenan ta tafi billahi lillahi saboda tsabar bala'i ba Allah kukan kawai ta ji amma na rantsi da Allah ya zama mata adali saboda ta san halin shi wata fa akuyar ba ta taba ganin zaki ba amma Allah ya gina ɗabi'asta akan tsoron zaki da haka ihun kawai in ta ji wallahi ta mimmike kawai ta tafi to ɗan wuta irin wannan na kama misali ne bala'in da za su ji lokacin da suka ji ƙudin wuta to ya wuce na akuya idan ta ji kukan zaki wanda kukan zai iya zama ajalinta Allah ya ce idza ra'atuhum min makanin ba'idin Allah ya ce sami'u laha taghayyuzan za su jiyo wutar tana ihu tana kugi tana kakaji wa zafira tana kuma tumbatsa ambaliya irin idan teku jama'a ya tumbatsa ruwa ya taho kaga wani teku ya taho ya zo ya daki gaba ya yi tsiri ya yi sama sannan ya dawo din nan to haka wuta jahannama za ta dinga yi inji Allah sami'u laha taghayyuzan wa zafira Allah ya ce wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hulalika subura idan aka jefa mata wasu bangare na jama'a an gane ku wa idza ulqu minha makanan dayyiqan aka jefa su a wani guri mai kunci a cikin wutar jahannama muqarranina a daddaure Allah ya ce da au hunalika thubura anan ne zaka ji suna kiran hallaka hallaka hallaka hallaka sai Allah ya ce la tad'ul yawma thuburan wahidan kar ku ce kun hallaka sau daya wad'u thuburan kathira ku ce kun hallaka malala gashin tinkiya makarar duniya inji yara an gane magana da kyau wad'u thuburan kathira Allah ya ce kul tambaye su a zalika khairu yanzu wannan wutar ita ne alheri am jannatul khuldi allati wa'ida almuttaquna ko kuma aljannar dawwama da aka yi wa alkawari wa masu tsoron Allah masu kalmar shahada kanat lahum jaza'an wa masira ta kasance musu sakamako kuma ta kasance musu shimfiɗa makoma na fata an fahimci magana to duk wannan hayaniyar kai mai aƙida mai tauhidi mai kalmar shahada garau walla babu kai a cikinsa shine wa hum min faza'i yawma izin aminuna firgicin kiyama babu kai babu babu babu mai ikhlasi da tauhidi a filin tashin kiyama saboda haka wallahi ko me kake nema a duniyan nan a hirɗinka da kai wa Allah shirka ko me kake nema duk abin da kake nema a hirɗinka da kai wa Allah shirka ina jan hankali na da naku wallahi mu ji tsoron Allah shirka karamarta da babbarta ka nisance ta duk abin da zai kai ka zuwa ga bauta wa wani Allah kar ka yadda dan kasuwa ne kai ka taƙaici iya abin da Allah rubuta mana arziki billahi allazi la ilaha illa huwa ba za ka mutu ba sai ka same shi kuma sai ka cinye kayanka kuma ko miliyan nawa ka tara iya abin da Allah rubuta shi zai higa cikinka shi za ka ɗinka ka saka ko shi za ka haka ka ware ka bayar a baka abu wallahi iya shi za ka kashe sauran za ka bar wa magada ne ka gaya mun mai kuɗin da ya tara kuɗi jama'a ya tara dukiya ɗan kasuwa ne manomi ne ɗan siyasa ne babban ma'aikacin gwamnati ne gwamna ne shugaban ƙasa ne kowaye shi wanda da ya tashi mutuwa sanda ya tattara dukiyarsa ya cinye gidadansa ya cinye filayen da ya mallaka ya cinye abin nan buhunhunan masara da shinkafa da ya ajiye ya cinye ya cinye ya haɗe ya matse ya lankwam duk sanda ya lankwam komai sannan ya mutu ga min shi babu shi babu shi wallahi mafi karancin wanda za ka ga ya ɗanci wani abu kafin ya mutu shine wanda ya jinya da aka yi ta yawo da shi waje a kai shi ƙasa kaza miliyan kaza an yi biza miliyan kaza an biya kuɗin magani miliyan kaza likitoci a gama daga ƙarshe kuma ya zo ya rasu wannan shi ma idan dukiyar mai yawa ne ba abin da zai taɓa a cikin dukiyar haka ne ko ba haka ba sai wanda yake kadaran kada hannun shi ne zai cinye kuɗinsa ta wannan hanyar ko ya ci kaɗan daga ciki ya mutu ya bar saura kaɗan amma in dai dukiyar ta kai dukiya gidansa kwaya ɗaya ya isa jinyarsa har ya mutu gidansa kwaya ɗaya to a ce duk ka gama wannan jama'a ka gama wannan ka je lahira ba ka da rabo na rantse da Allah babu asarar da kai wannan to gyara aikinka kawai waɗannan darussa da ake ma da warwar wanda kake ji ka saka su cikin aikinka sai ka gama lafiya da Allah ka gama lafiya da musulunci sai ka je lahira hani'an mari'a hani'an mari'a hani'an mari'a ba ka da matsala amma na rantsi da Allah jama'a kaga irin yadda namjin mutanen mu suka ɗauki rayuwa na farko mu talakawa ga mu mugaye mugaye da yawa daga cikin talakawa kana tausaya musu amma mugayen kansu ne kafinta ya yi zalunci ɗan acaɓa ya yi zalunci haka ne ko ba haka ba jama'a duk abin da ka zalunci wani komai kankanta sa billahi lazi la ilaha illa huwa gobe kiyama ba zai barka kai kwanciyar kabari ba dan haka mu ƙananan azzalumai manyan ma azzalumai wa kadhalika nuwalli ba'd az-zalimina ba'd wannan dalilin yasa muke ta fama da matsalar shugabanni a ƙasar nan saboda ba mu da kirki mu kanmu mugaye ne kowa ka bashi dama kokari yake cuce ka ya zalunce ka a ƙananan masana'antu irin namu ɗin nan ka je ka ga almundahana da ake yi duk abin da ka ɗauka ka ba mutum na amana sai ya cuce ka ka je ka gani sai wata karskiya ta haɗa ka da wani a ɗan ƙaramin abin da bai taka kara karya ba sai ya cuce ka dubu goma dubu biyar dubu ashirin dubu talatin yana ganin ya ci banza wallahi kai ne banza wallahi tallahi baka ci banza ba kai ɗin kai ne banza dan inda ka gane bala'in da ka ciwo kanka wallahi tallahi da ka dawo da hi da gudu to wallahi ku ji tsoron Allah wannan harka ta duniyan nan wallahi tana buƙatar mu saita mu gyara tauhidin mu gyara alakar mu da jama'a abubuwa guda biyu ne dama za su danna mutum a wuta idan yayi wasa na farko alakar sa da ubangiji idan ta lalace ba abin da zai kai mutum da wuta wuta da wuri irin ya zamanto Allah yana tuhumar ka da bautawa waninsa daga an ce akwai tuhuma a kanka daga gurin ubangiji cewa kana shirka to bala'i ya same ka abu na biyu da zai kai ɗan adam wutar jahannama shine haƙƙin abokan zaman shi hukukun nas yasa annabi ya tara sahabbai yace man kana bainahu wa baina akhihi mazlamatu duk wanda ya san tsakaninsa da ɗan uwansa akwai wani zalunci ko mai kankantarsa falyukhallisha ya je ya kubuta ya wanke kansa daga ita qabla an ya'ti yawmun tun kafin ranar da za ta zo wanda wannan ranar la dirhama wala dinara ba dirhami ba dinari inna ma hiya alhasanatu wasayyi'atu abinda ake biya da shi shine ayyuka mai kyau in baka da su kuma a nemo zulumin mutum a lafta ma haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dan haka talakawa mu ji tsoron Allah sannan shugabanni ku ji tsoron Allah yanzu jama'a ku duba yajin aiki ake yi na abin da ya shafi harkar lafiya yajin aikin nan da ake yi na farko ku likitoci ku ji tsoron Allah daga cikin ma'aikata a ƙasar nan wanda suke ɗaukar albashi mai tsoka likitoci suna cikin sahun gaba haka ne ko ba haka ba ku ji tsoron Allah ku gode wa Allah da ɗan abin da Allah ya baku ku yi haƙuri ku tausaya wa ƙannanku da 'ya'yanku da matanku da na 'yan uwanku musulmi ku janye yajin aikin nan ku koma bakin aiki ku ya haƙuri ku nemi albarka a nan har addu'ar karɓar salari sanda muka bayar muka ce ko salari ko a kamfani ko a banki ko a ma'aikata aka baka salari ka je ka soka atm sai kai addu'a ka je ka an yi bota ka sa hannu haka sai kai ne sai kai addu'a da Allah wa zai tuna min addu'an nan bismillah malam Allahumma Allah ya maka albarka haka ne Allahumma barik li fima razaqtani wa qanni'ni fi ma a ataitani Allah ka sa min albarka cikin abin da ka bani ka kuma sanya min ƙana'a cikin abin da ka azurta ni kada ya ji cewa bai ishan ba wallahi jama'a bari in faɗa muku kai daga ganin rayuwar wani kasan cewa abin da ake bashi wallahi ya ishe shi ya rayu amma bala'i ne Allah ya danno masa a cikin rayuwarsa jama'a haka ne ko ba haka ba fitina ce kawai Allah ya jarrabe shi da ita ya sa abin baya masa komai amma wallahi duk wanda ya tsara dokokin Allah na rantse muku da Allah dan abin da ake bashi sai Allah ya tofa mishi albarka baka ganin mutum da ƴaƴa goma amma da wulbaro yake tura lemo da ayaba kuma da su yake ciyar da su ko baka ganin wannan a'a baka gani tsakaninka da Allah to ina wanda yake kuma da mata ɗaya da ƴaƴa biyar yana ɗaukar dubu ɗari a wata amma baya ishe shi bai kamata kai wa kanka tambaya ba a'a bai kamata mu tambayi junanmu me yasa haka take faruwa ba to saboda haka wallahi likitoci ku ji tsoron Allah abinda Allah ya baku ku yi hakuri da shi ku ci gaba da fayatin haƙƙin ku domin wannan ko bai hana ku nema haƙƙin ku ba bai hana ku nema haƙƙin ku ba ku nema haƙƙin ku amma ku dinga tausayawa ku dinga hakuri yanzu ka je ka asibiti malam a cikin 'yan kwanakin nan gawawwakin da aka samu sakamakon yajin aikin nan wallahi Allah ne kaɗai ya san adadinsu su akwai mutumin da aka yi rangaranga da shi aka tafi da shi asibiti ɗaya daga cikin asibitocin gwamnatin nan ana zuwa suka ce likitoci suka ce gaskiya ba za mu karɓe shi ba a yi haƙuri muna yajin aiki an kamo hanya kafin a iso da gida ya mutu Allah shi ke kashe kowa kuma kowa da sanadin mutuwarsa haka ne ko ba haka ba amma akwai gudunmawar rashin kulawa da ko babu akwai to sannan kuma mu dawo kan gwamnati ita kuma ita ma ta ji tsoron Allah domin abin da zai baka takaici da mamaki shine a daidai lokacin da ake yajin aiki a ƙasar shi shugaban ƙasar ya tafi wata ƙasa neman lafiya Allah ya bashi lafiya haka muke masa fata amma me zai hana in dai lafiyar nan tana da muhimmanci wanda har ya tafi neman ta waje me zai hana a tsaya a neme ta a Najeriya a samar da hanya da za a magance wannan abin don talakawa su ci gaba da samun zuwa asibiti suna samu a hakan ma fa asibitin fa in ka je ma fa kuɗi za ka biya ba fa kyauta fa za a yi ma abubuwan da za a yi ma ba haka ne ko ba haka ba to amma a barka ka je ka biya din ma a ce kuma ya gagara wannan wani irin rayuwa ne muke ciki abin da zai baka takaici yanzu ko kun san kwanan nan gwamnatin tarayya ta ɗauki kuɗi kusan naira biliyan ɗari uku da wani abu ta biya gwamnoni wasu ayyukan da suka yi kuna da labari naira biliyan ɗari uku da wani abu wasu ayyukan fa ba ma gwamnonin da suke kai ne a yanzu suka yi su ba su ma gadar aikin suka yi war gwamnan da ya wuce ne ya yi akan cewa federal ta biya wannan jihar don haka shi ya tafi tuni ya mamanta da ya yi aikin wannan gwamnan da ya zo ba shi da hannu ko miskalar zarracin akan aikin don haka idan an kawo kudin sai shi ya san yadda zai yi da su yanzu don Allah waɗannan ayyukan ya kamata a ɗauki kuɗaɗe masu ɗumbin yawa irin wannan ko kuma a ɗauki koda biliyan ɗari a sallami likitocin nan su dawo su ci gaba da ganin lafiyar talakawa shi ya cancanta tsakaninku da Allah tsakaninku da Allah su ya kamata gwamnonin nan a bawa kuɗin nan ko a yage kaɗan daga ciki a sallami likitocin nan su ci gaba da kula mana da marasa lafiya a sallami likitoci wannan shine abin da ya fi da mun waɗannan kuɗaɗen ko a bawa gwamnonin nan ko kar a basu suna nan suna gwamnatin su ko ba sa yi kuma za su tsaya ne ba za su tsaya ba domin dama akwai grant da ake turowa kowa da wasu moran su su je abuja su kwanta su yi haɗa can su haɗa can su yi kaza su yi kaza ba abin da baya gudana cikin harkokinsu duk abin da kaji baya gudana a ƙasar nan to na talaka ne duk abin da kaji baya gudana a ƙasar nan to na talaka ne yanzu kuna ga in banda har yanzu suna tsoron yin abin da za su yi dinnan ya zama musu bala'i kuna ganin suna nan suna ta ihu he sun ƙara kuɗin mai a ƙasar nan ko ba haka bane taro aka yi na gwamnonin nan kaf gaba ɗaya aka rasa mutum ɗaya wanda zai fito ya ce bai dace a ƙara kuɗin mai ba duk sun yi ittifaki saboda ba harkar su bane harkar talaka ne ka gaya mu wannan irin rayuwa ne muke ciki idan talakawa suna laifi ku ba ku da laifi yanzu ku duba ku ga corona corona ranar ina bincike kudin da corona ta ci a najeriya tiriliyan uku da biliyan ɗari biyar da wani abu wannan tsinanniya la'ananniyar cuta allah ya ƙara yi mana katangar ƙarfe tsakaninmu da ita tiriliyan uku kai ka san tiriliyan kuwa ina ga sai an samu wani ina wani banka ne kam ina baban maryam ko zaka zo kai mana fashin baki akan trillion trillion mala gata nan cutar duk an gaba kwarmatan ya zama na banza amma an zo an ɗebi mako yanzu wannan kuɗin inda za a sa shi a asibitocinmu a yau layin na magungunan cututtukan da suka fi damun talakawa zazzabi malaria yanzu ko kun san a duniya najeriya tana daga cikin kasashen da suka kasa takilin malaria malaria wannan najeriya ta kasa takilin ɗinta yanzu nan saudiya idan ka je ba ka yi ba malaria sai dai inda ita ka je amma ka je sauro ya cije ka har ka samu malaria banda saudiya sun yi takalin malaria kan in dai malaria ne babu ita typhoid babu yanzu maganar manyan cututtuka na duniya ake yi yanzu kuna ga kwanan nan kwanan nan Joe Biden ku yi haƙuri fa yadda muke current a cikin Qur'ani da Sunna haka muke current fa a duniya fa mu ba gidadawa ba kai da kake gani na kai ka san ni ba ba gidaje mane billahi kai ka kalle ni da kyau ka san ban yi kama da gidadawa ba na rantsi da Allah wallahi tallahi I'm an educationist. We are educationists. We are not illiterate. Eh, supposed to you know. Ka san da wannan. Nan nan Joe Biden jama'a kwanan nan ya fito ya ce duk wani wanda aka yi wa rigakafin corona a dai a ba a dama ana biyan su wanda suka kamu aka yi musu allura suka warke dama ana biyan su ya ce a kara musu dala ɗari ɗari duk wata ka zo ka karɓi dala ɗari ba ko ba ka aikin komai a ƙasar aran ma ku ne kuke aikin banki nawa ne dala 100 kudin Najeriya to 400 sau 100 naira 400 sau 100 na'am dubu arba'in da wani abu ko to wannan zaka zo karba yanzu sai kana da digiri aka baka aiki a abin nan LEA sannan ka samu dubu arba'in haka ne ko ba haka ba to wannan ƙari ne Joe Biden ya ce a ƙara wa kowa dala ɗari to masha Allah alhamdulillah muna godewa Allah a matsayinmu na musulmi kuma mun yarda da kaddarar da Allah ya mana kuma mun yarda a matsayinmu na musulmi muna da yancin addini a ƙasarmu wannan na daga cikin babbar ni'imar kuma da Allah ya mana a wannan ƙasa amma wallahi tallahi jama'a idan kuna kallon badakala da yanzu gashi nan duk rikicin da yake faruwa a ƙasar nan yanzu ba wannan ce ta dame su ba abin da ya dame su shine ya za a yi a tsince barakar da ke tsakanin pdp da pdp tsince barakar tsakanin apc da apc an rasa yadda za a yi kowa ya ce sai shi kuma kwaya ɗaya allah ya ce za a ɗauka rigiji gabji yasa idan allah ya tashi kuka danna mutane fitina kuma sai ya duba wata kofa sai ya danno muku fitina sai ya rabu da ku yanzu ba ruwansu da duk abin da ke faruwa sai abin da a rasa ba amma yanzu ya za a yi a tsinke wannan barakar kowa zara takwabinsa ya ce dole sai shi ta mu kuma nan mun ce billahi lazi kada wani dan banza ya sake tunkara inda muke eh muna nan kuma akan wannan bakar kowaye kai in ka zo sai mun daga ka na rantse da Allah yadda ne wayan nan ko sai mun daga ka mun ga mai kaiwa Allah mai kaiwa Annabi Muhammadu sannan mai kaiwa al'ummar ka ta Najeriya wallahi tallahi da al'ummar musulmi sannan mu san me zamu ce akan ka kowaye kai kowaye kai muna nan muna jira ai kun sha mun warke ai kun sha mun warke karyar banza karyar wofi ku yi hakuri fa eh yawo ba komai ba to masha Allah Allah shirye da mu don haka Allah madaukakin sarki yace man ja'a bil hasana duk wanda ya zo da kyakkyawa ita ce menene la ilaha illallah Allah ya ce falahu khairum minha za mu ba shi wata tafi ta alheri walahum min fazi yau ma izin aminuna kuma wato firgicin wannan rana za mu tseratar da shi sai hadisinmu na ƙarshe wanda a kansa za mu tsaya shi ne kuma ƙarshen babu wani abi musa al'ashari ya ƙala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yace inji abi Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari sunansa kenan kabilan su Ash'ariyawa ne abinda kuma yasa ake ce musu Ash'ira Ash'ariyawa inji wasu malamai kabilar su asalin kakansu irin mutanen nan ne fa san akwai wani za ka gan shi haka da gashi a hannunsa hakan nan gashi da ka sani kamar sumar kayi haka nan za ka gani ba irin gashi na al'ada wanda kowa yana da shi ba gashi sosai wanda zai iya sa kum ya taje shi ya taje shi ya gyara shi to asalin kakansu na can farko wannan kabila suna da irin yana da irin wannan gashi to sai ake danganta shi zuwa ga wannan duk wanda ya fito a cikin kabilar sai ake danganta shi zuwa ga wannan kakan nasu al-ash'ari wanda aka haifi kakansu ko ubansu can can can can na farko da gashi a menene dinsa a hannunsa qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi musa al-ash'ari yace manzon Allah yace fadhalika mathalu man faqahu man fuqiha ko man faqaha fi dinillah ko faquha ne man faquha fi dinillah wannan shine kwatankwatun wanda ya fahimci addinin Allah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda kuma abinda Allah ya turo mini da shi na shiriya ya amfanar da shi wal ilmi da kuma ilimi fa alima sai ya san ilimin wa allama kuma ya karantar an gane gaskiyar magana hadisin nan yana da sharhi jama'a zan karanta shi yanzu amma in mun zo sati mai zuwa daga kansa zamu tashi tukunna sannan sai mu dora wa mathalu man lam yarfa bidhalika ra'asan yace da kuma misalin wanda bai daga kai dangane da wannan magana ba walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi kuma bai karbi shiriyar da Allah madaukakin sarki ya turo ni da ita ba hadha juz'un min hadisin muttafaqun ala sihhatihi wannan wani bangare ne na hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito akhrajahu al-Bukhari wa Muslim Bukhari da Muslim sun fitar da shi dan haka zamu dakata a kansa sati mai zuwa idan mun zo zamu ainihin wato tashi daga kansa akwai dan sharhi da zan yi akai sannan kuma sai mu shiga a sharadi na hudu shine al-inqiyadu والإستسلام لما دلت عليه هذه الكلمة abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada wanda muka tuntube ko ko